إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله نقف وإياكم في هذه الخطبة المباركة مع هذه الوصايا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو حديث مما أخرجه الإمام الترمذي وإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكسر الضحك فإن الضحك تميت القلب عباد الله فالوصية الأولى قوله اتق المحارم أي احذر الوقوع في جميع ما حرم الله عليك من فعل المنهيات وترك المعمورات فقوله اتق المحارم يلزم منه فعل الفرائض والواجبات والمأمورات فإن تركها محرم يأسم بعد يأسم به العبد ويقتضي أيضا ترك المحرمات الوقوع فيها مخالفا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى أما قوله ولنا ورد ورد بما قسم الله لك تكن أغنى الناس فلنا وقفة مع قوله من خلال النقاط التالية أولا أن عليك أن تنفع بأن تقنع بما قسم لك من جسم ومال وولد وسكن وموهبة وهذا منطق القرآن فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ثانيا أن ترضى بما قدره الله لك أو عليك فمن أعزم أسباب اطمئنان الشخص وراحته النفسية الإيمان بالقضاء والقدر وأن يرضى بما قسم الله له ليخ ليخ لي وأن يرضى بما قسم الله له وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه كما في قوله سبحانه وتعالى وما أصابك من مصيبة في الأرض ولا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسيرا ثالثا ألا تستنقص ما عندك من نعمة ولو كانت قليلة فقد أخرج الإمام, فقد أخرج الإمام مسلم بسند صحيح فقد أخرج إمام مسلم قوله, قوله صلى الله عليه وسلم انظروا من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا, ألا تزدروا نعمة الله رابعا لن تأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله لك ما من واحد منا إلا وله من هذه الدنيا نصيب له الشكل النصيب هناك الوسيم وهناك الدميم وهناك من فيه الحسن مجتمع ومن فيه القبح مجتمع ما من واحد منا إلا وله من المال نصيب ومن الصحة نصيب فهناك صحيح الجسم وقوي قوي البنية وهناك معتل الجسم معتل الصحة فالصحة والمرض والجمال والقبه والقوة والضعف والغنى والفقر والزوجة الصالحة والزوجة الطالحة والأولاد الأبرار والأولاد الأشرار والعمل المريح والعمل الشقي والعمل الكثير الدخل والعمل قليل الدخل فما من واحد منا إلا وله نصيب ومن رضي بما قسمه الله له كان أغنى الناس خامسا الصبر والرضا علينا أن نصبر ونرضى بما قسمه الله لنا ومما يعين العبد عن الرضا بما قسمه الله له أن يتذكر أن أفضل الخلق وهم الأنبياء والرسل كانوا أكثر الناس فقرا وبلاء كما ذكرت عائشة مما أخرجه إمام مسلم قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا فإني إذا صائم ثم ثم أتانا يوما آخر فقل فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل وخلاصة القول يجب أن نعلم يقينا أن الناس في الأرض متفاوتون من أنصبهم من أنصبتهم من الله عز وجل متفاوتون في حظوظهم هذا التفاوت يجري وفق حكمة ما بعدها حكمة وعلم ما بعده وعلم ما بعده علم وخبرة ما بعدها خبرة وعلم ما بعده علم وخبرة ما بعدها خبرة فلو كشف لك الغطاء لاخترت الواقع ولا ردت على أن قلت الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما مم ورحمة ربك خير مما يجمعون اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين يا رب العالمين wadban mu ta yau zata rakaza ne kan wani hadisi guda daya hadisi ne wanda ya kumshi wa'ansu wasiyoyi guda biyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin sahabban shi hadisin yanda yake Imam Tirmidhi da Imam Ahmad sun hutar da hadisin a cikin shi sunan shi shi kuma cikin musnad musnad din shi yake cewa hadisi ne wanda aka samo daga Abu Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wata rana suna zamna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wane ne zai abshi wa'ansu kalmomi a guda wa'ansu kalmomi wanda zan bayyana ne yayi aiki da su ya karantar da wanda za su yi aiki da su manzo Allah Abu Huraira sai yake cewa sai na ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina bukata a karantar da ni wannan abubuwan da ake neman in yi aiki da su kuma in isar da sako wa'ansu su yi aiki da su yake zano me na harko yake cewa ka ji tsoron ka ji tsoron dukkan wa'ansu abubuwa ka nisanci duk abinda ubangiji ya haramta maka zaka kasance mafi ibadan mutane na biyu yake cewa ka yarda da abinda Allah ya raba ya baka zaka kasance mafi wadatar mutane na uku yake cewa ka kyautata wa makwabcinka za ka kasance mummuni na hudu yake cewa ka so wa mutane abinda kake so wa kanka za ka kasance musulmi yake cewa na biyar shine kadda ka yawaita dariya saboda dariya tana kashe zuciya wannan su ne wasu yoyi guda biyar wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da abu huraira kuma ya umarce shi da ya karantar da dukkan wani wanda zai yi aiki da wannan wasu yoyin mu bi ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan wasu yoyin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na harko yake ce me ka kiyayi ka ji tsoron dukkan wani abu wanda ubangiji ya haramta za ka kasance mafi bautan mutane mun sani Ubangiji da ya halice mu bai sake mu ba haka ba, ya mana dokoki, ya mana dokokin da ya tsara mana ya ce mana wannan dokoki ne wanda ba mu bai cancanta ba ko bai dacewa a gare mu mu ketara su. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Sai da ya zana mana abubuwan da suke gyara mu duniya da lahira, yace wannan ku yi su. Abubuwan da ba sa gyara mu a duniya da lahira, yace wannan an haramta muku su qat'an kada ku kada kada kusance su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk abin da muka umurce ku a galashin wannan addinin na musulunci ka zo da shi daidai gwargwado abin da aka hane ka ka hane shi qat'an shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wasiyar da ya ya mana yake cewa ka ji tsoron aikata zunubi duk wani abu wanda aka ce haramun ne ka aikata shi ka ji tsoron aikata shi a lokacin nan zaka kasance mafi botan mutane sai nan na biyu yake cewa ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka zaka kasance mafi wadatuwan mutane wannan matsalar ita ce wadda ta kawo kai yanzu ya kasance muna abubuwan da muka ga dama kasancewar ba mu yarda ba da abin da mu ya raba ya bamu ba kana ta hangen wani abu wanda yake hannun wane ko kana hangen matsayin wane ko kana hangen irin abin da Allah ya yalwata wa bawan shi ka ce kai ma sai ka samu haka a lokacin nan zaka afka wurin aikata duk wani aiki irin na zunubi duk dan ka samu kai ma ka ka biya wa bukatunka a ran rayuwarka ta nan duniya mu sani duk abin da zamu samu hayaniya ne anan zamu bar shi kuma mu koma can gobe hisabi yana nan yana jiran mu a gun ubangiji ka tabbata ya kai dan uwana duk abin da zaka samu a nan rayuwarka ta nan duniya ba wata kafa wadda za ta shuɗe a gobe kiyama a gaban ubangiji sai an mata tambayoyi guda biyar a cikin tambayoyin yake cewa dukiyarka daga ina ka samu ta kuma ina ka kashe ta don haka duk abin da Allah ya raba ya bamu to tabbas wannan shine rabonmu kuma bamu isa mu karawa kanmu ba wani abba hadisul hadisi qudsi wanda imamu tirmizi ya hudar da shi abinda daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga gun ubangiji shi yake cewa ya kai dan adam idan ka yarda da abin da na raba na baka to hakika zaka hutashar da zuciyarka ka hutashar da gangan jikinka ka sani duk abin da ka samu daga Allah ne abin da ya kuskure maka dama ba a riga ya aka rubuta ba da zai same ka ba yake cewa to idan baka yarda ba da abin da na raba na baka a rayuwarka ta nan duniya ba sai ka ce a'a kana hangen wani abu wanda yake hannun wani to wallahi yace na rantse da buwayata yace zan sanya maka san duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya wanda Imam Tirmidhi ya kawo yake cewa idan Allah ya yi da kai mutane wanda zai sanya hammun shukurmiya ya za a iya samu duniya Allah zai sanya talaucin shi akan karan hancin shi duk inda yayi duk irin abin da Allah zai bashi na daga dukiya baya ganin ya wadatu gani yake yi sai ya kamo wani ko sai shi furorin shi sun kai kaza a banki sannan zai fara tunanin a'a shi ma yanzu ana allun alsawa shi cikin wanda suke da a cikin gari wannan duka hayaniya ne yake cewa idan baka yarda ba da abin da na raba na baka na rantse da buwayata zan sanya maka san duniya ka ringa yawo a saman duniya kai ne baka nan baka can baka can duk inda ake neman arziki sai ka ta yi kamar yadda ɗan tumkiya yake tumbele idan an mun sani yadda ɗan tumkiya yadda idan yana ya samu kawuwa inda yake tumbele duk inda ya samu bugawa yake ya ce to haka mutum zai ringa tumbele a saman doron duniya yana neman arziki sannan ya dawo inda ya fara neman arzikin bai samu ba abin da yake gurata ya samu ba sai abin da muka yi niyya muka riga muka rubuta tun can cikin lauhil mahfuz tun cikin cikin ma'ayyar shi ga abin da za ya samu wannan ita ce rayuwarmu kuma wallahi in dai za mu yarda da abin da ubangiji ya raba ya kasa ya bamu to tabbas mun hutashar da zuciyarmu mun hutashar da gagga jikinmu daga cikin abubuwa wanda za mu iya fa'idantuwa da shi ƙarƙashin wannan matsalar ta mu yarda da abin da Ubangijinmu ya raba ya bamu zan mu kasance mafi wadatuwan mutane na harko labudda wajibi ne game da kowane musulmi ya yi ikana'in kan shi ya yarda ya tabbatar wa zuciyar shi lalle duk abin da Allah ya raba ya bashi lahiya ce dukiya ce iya ne mata ta gari ce ya tabbata wannan shine raban shi abin da Ubangiji ya riga ya rubuta ne kuma bai isa ba ya huce haka ba shine manzo Allah shine ubangiji yake bayyana mana a cikin wadata annabi Musa yake cewa ka amshi abin da muka baka na daga annabtaka na daga wannan litata wannan lauhi na daga at-taura al-alwah wannan allina na at-taura wanda aka rubuta aka baka yace kuma ka kasance daga cikin masu godiya shi kuma duk lokacin da bawa za a bashi ya yarda da abin da aka bashi yayi godiya to tabbas yana kan hanyar ubangiji ya kara mai daga cikin ni'imar da yi mai na biyu labudda mu yarda da duk abin da Allah ya riga ya kaddara mana na alkhairi ne ko na sharri mu yarda mu rike shi da hannu biyu dama abinda ubangiji ya riga ya hadisul qudsi ya bayyana mana daga abinda manzo Allah ya rawaito daga ubangiji shi duk abin da ya same ka ya kai dan adam to dama ba a riga ya aka rubuta da zai kuskure maka ba rabanka ne tun cikin lauhil mahfuz an riga an rubuta za ya same ka haka duk abin da ya kuskure maka to ka tabbata fa dama ba a riga ya aka rubuta ba da za ya same ka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana a ƙarshen yake cewa rufi'atil aqlam wa jaffati suwab an riga ya alƙalamin da aka rubuta akan akan Allah an riga ya dauke shi takardun da aka rubuta sun riga sun bushe ba hira a zo a kankare ko a goge a sake rubuta wani abu kenan wajibi ne mu yarda daga abinda ubangiji ya rubuta mu yarda da abinda ubangiji ya riga ya raba ya bamu wannan shine rabon mu haka idan muka dauka zan mu gani yana daga cikin abubuwan da zai tabbatar da zukatanmu akan lalle abin da Ubangiji ya riga ya rubuta ko ya riga ya raba ya ba mu shine rabanmu shine ka ringa kallon wanda yake ƙasa da kai kada ka ringa kallon wanda yake sama da kai a lokacin da kullun kake kallon wanda yake ƙasa da kai kana da aikin yi wani bai da aikin yi ka ringa kallon ka ringa tausaya mai a wannan lokacin ne zaka ƙara godewa ubangiji lalle da kai wata ni'ima wadda yi maka baka jin daɗi ka leƙa ka ko ka shiga cikin irjansu ka ga irin yadda mutane suke halin ha'ula'i ka gani kai wata irin ni'ima ya maka a duk lokacin da zaka ringa kallon wanda yake ƙasa da kai a wannan lokacin zaka ringa gode wa ni'imar ubangiji hadisi wanda imamu muslim ya da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku kalli wanda yake ƙasa da ku kada ku ringa kallon wanda yake sama da kai lokacin da zaka ringa kallon wanda yake sama da kai Allah ya bashi kaza ya ba to a lokacin nan hasara za ta shiga za ka ringa keta za ka ringa tunanin yaya za a yi ka kamu ya za a yi ka kamu wannan mutumin a lokacin nan duk lokacin da haram zata gito maka ko duk wani abu wanda zai iya isar da kai ka isa zuwa ga wancan mutumin wanda yake kallo wanda kake kallo sama da shi sama da kai to a lokacin nan zaka aikata shi kuma a cikin wannan hanyoyin tabbas sai an samu hanya wadda ba ta daidai ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umurtan mu kada mu ringa kallon wanda yake sama da mu mu ringa kallon wanda yake kasa da mu a lokacin nan ne zan mu ringa bayyana ko zan mu ringa ganin ni'imar da ubangiji ya mana lalle kai ma ba banza bane ba kai ma ubangiji yana son ka ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ka dibuwa ne har yanzu Allah bai mai kaza ba shi kuma lokacin da ka godewa Allah akan ni'imar da ya yi maka a lokacin nan shi kuma zai zai zai dada maka la in shakartum la azidannakum haka wajibi ne mu ringa haƙuri mu ringa yarda da dukkan wani abu wanda ya tauye mana a cikin rayuwarmu wannan abin da ya tauye dama ba a rubuta ba da zai dagwama tare da mu ba idan labudda mu yarda da abin da ubangiji ya kasa ya raba ya bamu wannan shine rabon mu haka daga cikin abubuwan da zai taimaka mana mu yarda akan lalle abin da ubangiji ya raba ya bamu shine rabon mu shine a duk lokacin da zan mu ringa tunanarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko dukkan manzanni wanda ubangiji ya aiko da annabawa mu koma mu karanta sirarsu mu gani wata irin rayuwa suka yi rayuwar da suka rayu a cikin ta mu irin ta muke yi wahalar da suka sha irin ta muke sha mu leka mu gani hadisin Aisha wanda Imam Muslim ya hutar da shi Aisha take ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidan shi wata safiya yake ce musu shin da ko wani abu wanda za a sa dan karya Aisha take ce mai wallahi babu komai ya manzo Allah a lokacin ne yace to na huce da azumi wata rana ya ce ya shigo aisha ta ce ya shigo gidan gidan sai take ce mai ai gashi na an mana kyautar wani nau'i na daga abinci wanda ake ce mai alhisa yake cewa ku bani mana in gani da aka gwada mai sai ya zauna ya ce yace ina ina azumi amma dai tunda an samu abinci gashi nan zan ci yanzu a cikin gidajenmu da kai wanda za a ce an yi ni an an addin daga sahiya zawwa rana zawwa dare ba a samu ba abin da za a ci ba Aisha cewa ce wata uku ake baka bata hawo ba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kalla yanda ubangiji yanda ya mana yalwa wajibi ne mu gode wa wannan ni'imar da ubangiji ya yi mana mu yarda da abin da ubangiji ya kasa ya bamu wallahi tallahi zan mu kasance mafi wadatuwan mutane ba hasada a tare da kai ba wani tunanin wai don Allah ya bawa wani wani abu ka ringa kyashin abin da Allah ya bashi wannan duka wannan baya daga ciki shine ubangiji yake bayyana mana mu mu ne muka raba rayuwa muka raba rayuwar wane da wane muka baiwa kowa irin tashi yake cewa ba don komi ba don wa'ansu su ga zagarin haƙuri su ringa hasada ga abin da aka ba wa ‘yan uwansu kuma wannan ita ce jarrabawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba rayuwarsu muka ba wa kowa albarkacin abin da muka tsara za mu bashi a rayuwar shi ta nan duniya kuma muka daga wane tilas sai ya huta wane wane shine kullun a ƙasan wane ba ilimi ba ba dukiya ba dangantaka ba amma dai kullun shine ƙasa da shi haka ubangiji ya tsara abin shi kuma wajibi ne mu tayi akan haka duk lokacin da ka yarda da abin da ubangijin ka ya raba ya baka wallahi tallahi ka hutashar da kanka ka hutashar da zuciyarka ka hutashar da gangan jikinka kuma zaka wanye da ubangijin ka lafiya wallahi qana'a yarda da abin da ubangiji ya baka wannan shine abin da ya mana wahala a rayuwar mu ta nan duniya a wahala a rayuwar mu ta yau da gobe inda za mu yarda mu tabbatar lalle duk abin da ya same mu daga Allah ne abin da ya kuskure maka dama ba a riga aka rubuta ba za ka same shi ba wallahi ka hutar da zuciyarka ka tabbatar wa kanka lalle Allah ya riga ya raba ya ba wa wani ya ba kai ma abin da aka baka ne kake ci Allah datar da mu Allah ƙara mana ƙana'a. Ƙumu ila salatu.